إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا قوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan biyar a girgoriyan kalanda 2021 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya gafarta mishi wanda aka fi sani da masallacin miyacci a nan anguwar bolari a kuma nan cikin fadar jihar gombe idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul rahman kuma mun kwana a nambar aya ta talatin da shida yau za mu tashi kan nambar aya ta talatin da bakwai insha Allah alarama mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'idan shakkatis sama'u idan sama ta tsage idan sama ta watse ta farke ta yagi ta yi bindiga fakanat ta kasance wardatan kamar takadda kaddihan kamar narkakken mayi idan sama ta yagi sama ta tsage sama ta fashe sama ta bindiga saboda tsabar bala'in kiyama Allah ya ce za ta kasance wardatan kamar takadda kaga dai ya ga takadda ba shi da wani wahala za ka iya ninka guda biyar ko goma ka hada suka yaga su lokaci kankani ba tare da ka sha wahala ba duk ƙarfin saman nan jama'a diyan da saman nan take da fawa diyan da Allah ya gina saman nan da yake cewa ya gina sammai guda bakwai saba'an shidada shi da kansa ya ce wasu ƙwaya bakwai ne masu ƙarfi suna da ƙarfi amma wallahi idan kyama ta tashi Allah ya ce za su zama kamar takarda saboda rauni ba su da ƙarfi za ta yage ta farke kamar yadda ake yaga takarda saboda bala'i da tashin hankalin kiyama Allah ce fa idan shaqqatis sama'u idan sama ta yage ta farke fakanat ta kasance wardatan ai kalwardati kamar takarda kaddihani ai bi ma'ana kazzaitil muzabu kamar rai abin nan mai wanda yake digewa idan aka narka abu za ka ga roba ne haka za ka ga tana ɗiga tana ɗiga a hankali idan aka narka ta har ta gama ɗigewa Allah ya ce to haka za mu yi wa sama idan kiyama ta tashi yasa a wani guri yace idan sama'un shaqqat بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت Allah maɗaukakin sarki yace idan sama'un shaqqat idan sama ta tsage ta farke ta yagi idan sama'un shaqqat Allah ya ce wa adinat li rabbiha ta karbi izini da o- da doka daga gurin ubangijinta wa huqqat kuma ta cancanta haka ta kasance da ita ta yage ta farke ta tsage Allah ya ce wa idal ardu muddat yayin da muka shimfiɗe ƙasa ta miƙe babu tudu babu gangare wa alqat ma fiha wa takhallat sannan ta watso abin da ke cikinta ta burtso da abin da ke cikinta ta wance kalo da makabarta da kuma kaburburan da aka binne a cikinta Allah ya ce wa adinat li rabbiha wa huqqat ita ma lalle ta karbi izini ne da ubangijinta ko daga daga ubangijinta kuma ta cancanci ta karbi wannan izini a cikin suratul haqqa yace wa shaqqatis sama'u
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية Mm.
والملك على أرجائها Mm.
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية me zai faru يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Allah ya ce fa'idan shakkatis sama'u idan sama ta yage ko wan shakkatis sama'u sama za ta tsage za ta farke fahiya yauma idin a wannan rana wahiya yadda ka san takadda mara nauyi yadda ka san auduga haka sama za ta dawo a ranar ba ta da wani nauyi ta gama yin rauni saboda bala'in tashin alkiyama fahiya yawma idin wahiya Allah ya ce wal malaku mala'iku kuwa ala arja'iha za mu kakkafa su akan gyaffa-gyaffan sama dungun nan sai Allah ya dasa mala'iku dungun can Allah ya dasa mala'iku dungun haka dungun haka ko ta wacce kusurwa Allah ya ce wal malaku ala arja'iha za mu sa mala'iku a kan gyaffan sammai gaba ɗaya a ranar tashin alkiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya wanda za su ɗauki gadon ubangijinka a wannan rana wasu mala'iku ne guda takwas za su ɗauko gadon Allah domin zuwa lilfasli bainal khala'iq don Allah ya yi dalla-dalla da ayyukan da mutane suka aikata wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya Allah ya ce yawma idin tu'raduna a ranar ne za a bujiro da ku gaba ga Allah la takhfa minkum khafiya ba wanda ya isa ya ɓuya wa Allah ko kuma ya fake wa Allah ko ya samu wani lungu ya laɗe a yi rububin tashin kiyama babu shi Allah ya ce wallahi ba za a yi haka ba to jama'a wannan shine ma'anar fa'idan shaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan a wani guri yace idan sama'un fatarat بسم الله الرحمن الرحيم na'am إذا السماء انفطرت Mm.
وإذا الكواكب انتثرت Mm.
وإذا البحار فجرت Mm.
وإذا القبور بعثرت Mm.
علمت نفس ما قدمت وأخرت Allah maɗaukakin sarki ce idan sama'un fatarat idan sama ta yage in fatara yan fatiru in fitaran kenan wato idan sama ta yage ta kece ta farki wa idal kawakibun tasarat yayin da tauraru suka ci kurkuɗe suka yamutse Allah zai tafiyar da su wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujjirat yayin da koguna suka kafe suka ƙeƙashe suka bushe ko kuma fujjirat ay udrimat wa uqidat nara lokacin da koguna suka kama balbalun wuta kiyama ta kusa tashi kenan jama'a jama'a kiyama ta zo tashi shine waɗannan abubuwan za su faru wa idhal biharu fujjirat wa idhal madha wa idal quburu Allah ya ce yayin da kaburbura bu'thirat suka burtsu gaba daya suka fito gaba daya duk kowa wallahi zai fito a wannan ranar duk wanda aka binne tun daga zamanin annabi Adamu tun daga kan ɗa na farko da aka kashe a doron ƙasa Allah ya ce wallahi a wannan ranar za mu sa ƙasa sai ta fito da kowa wa idal quburu bu'thirat Allah ya ce alimat nafsun ma ahabarat ko ma qaddamat wa akharat a wannan ranar ne rai za ta gane me ta gabatar da kuma abin da ta jinkirta ta ita gabatar da shi alhalin an ba ta umarnin gabatarwa Allah ya kiyaye Allah ya kai mu wannan rana a sa'a Allah ya sa muna cikin yan aljanna a wannan rana ba ma cikin yan wuta to shine yake cewa ya ta'ala Allah yana faɗa mana idan sama'un shaqqat ko fa'a wa idha fa idhan shaqqati samau yayin da ainihin wato sama ta tsage fa kanat wardatan ta kasance kamar takadda ai ta dubu kama ya dubi dirriyu wal fiddatu fi sabiki kamar yadda ake narka narkakkiyar azurfa ta dinga narkewa tana ɗigewa ya ce to haka za mu ainihin wato yi wa sama وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها كما ذات دنجة تشنج لوني kamar yadda rini idan aka zo ana rina abu sai kaga ya canja launi saboda abin da aka rina shi da shi fataratan hamra wani lokaci kaga saman tayi ja wataratan safra wataran kaga tayi fatsi fatsi wa zarqa wataran kaga tayi bulu wa khadara wata ranka ga tayi kore wa zalika min shiddatil amri hakan za ta faru ne saboda tsananin bala'in kiyama wa hauli yawmil qiyamatil azim da kuma firgici da tashin hankalin kiyama wardatan kaddihan qila taghayyara launuha bi ma'ana wardatan kaddihan aka ce za ta canja launi daga yadda ake ganinta wa qila takunu alwanan wasu suka ce a za a ga saman ta koma launi-launi in ka kalli can sai kaga ta yi jawur ka kalli nan kuma sai kaga ta yi kore shar ka kalli nan kuma sai aga ta yi baki irin haka sama za ka caccanja launi to daga ka ga wannan yanayi to dan uwa idan fa ka tafi ko ka iso wannan yanayi a dan aljanna to ta tabbata in ka iso wannan yanayi a dan wuta ma wallahi ta tabbata babu ranar canji babu lokacin canjawa a haka kuma za a tafi har gaban Allah Allah ya kiyaye wakila ta kunu alwanin wakila kal alwani dihan kamar launukan mayuka wakila tasiru sama'u ka juhuni za'id za ta kasance ne kamar mai da yake diga wa zalika hina yusibu ha harru jahannama abin da yasa za ta zama kamar mai ta dinga diga shine lokacin da huci da balbalin wutar jahannama ya shafe ta Allah ya ce fa yawma idin to a wannan rana la yus'alu an dhanbihi insun ba a tambayar wani mutum dangane da zunubin wani wala jannun kuma ba za a tambayi wani aljani dangane da zunubin dan uwansa aljani ba a cikin suratul mursalat yace hadha yawmu la yantiquna هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين sa'annan هذا يوم الفصل mm, جمعناكم والأولين mhm.
فإن كان لكم كيد فكيدون babu ويل يومئذ للمكذبين Allah maɗaukakin sarki ya ce, Haza wannan yawmu wata rana ce layan ƙuna ba wanda ya isa ya ce wa Allah uffa, ba wanda ya isa ya magana a gaban Allah a wannan rana. Wallahi tallahi baka isa ka buɗu baki ka ce wa Allah uffa ba, ai ba a ga mulki ba. Ba zama kake a fada ba kowa ya shiru sai sarki ne ke magana. In kai magana a ce kayi rashin kunya, na rantse muku da Allah ba a ga mulki ba. Akwai ranar mulki. akwai ranar da Allah ma zai tambaya ya buƙaci a yi magana amma wallahi a kasa bashi amsa saboda kowa yana tsoron karye magana a ce yayi ka sassaɓa mala ai nan gara ma nan idan fada ta yi fada in sarki ya tambaya ina sarkin fada ya ce gani nan yalla oi to a lahira idan Allah ya tambaya har annabawa wallahi ba za su iya yin magana ba لمن الملك اليوم Mm.
لله الواحد القهار Mm.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت Mhm.
لا ظلم اليوم Mhm.
إن الله سريع الحساب Allah maɗaukakin sarki zai tambaya ce limanil mulkul yauma ni kan yau mulki wa nawaye al-imamu abubakar mahamudu gumi Allahu yarhamuhu a cikin raddul azhani ila ma'anil qur'an yace tsakanin faɗin Allah limanil mulkul yau yau mulki nawaye da kuma shirin da za a yi Allah ya ba da amsa da kansa cewa lillahi wahidil qahhar yace tsakaninsa sai an yi shekara ɗari biyar a wani kauli aka yace shekara arba'in haka malamai suka ce sai an yi shekara arba'in ana nan curko-curko Allah ya yi tambaya an yi shiru an gagara ba shi amsa ranar da mai mulki da mai rawani da mai makeken ofis da mai dan kareriyar mota da mai kwamboi da kowa wallahi gurran gurlan kowa tsirara yake gaban Allah babu ko wallahi ko sarkin wanzame ya maka kaci a ranar ta dawo sabuwa kar da loba na rantse da Allah zaka tashi a ce sarkin wanzame ne ya yanke ma ko wallahi ranar za ta dawo fes kamar ba a taba taba ta ba shekara arba'in za a yi ba wanda ya ce wa Allah ufa limanil mulkul yau yau kan mulki na waye kowa sai ya yi shiru sai Allah ya ce lillahi alwahidul qahhar ga Allah kwaya ɗaya marinjayi wanda ya rinjayi kowa mulki nasa ne a ba na wani bane shine kuke ta shegantaka a duniya to yau za mu gamu da ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sa mu tafi a sa'a Allah kai mu wannan lokaci a sa'a to shine yace hadha yawmu la yantiquna wannan ita ce ranar da ba wanda zai mun magana wala yu'dhanu lahum ba za ma a ba su mai ba izini ba fa ya atadiruna balle su kawo uzuri Allah ya ce wailun yawma idin lil mukazzibina bone da bala'i a wannan rana ta tabbata ga makaryata Allah ya ce hadha yawmul fasli yau ita ce ranar rarrabewa tsakanin dan wuta da dan aljanna ranar da Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna kai mujrimai kai mutanen banza ku ware mun daga cikin mutanen kirki inji Allah wamtazul yawma ayyuhal mujrimu Allah ya ce alam ahad ilaykum ya bani adam وامتازوا اليوم أيها المجرمون na'am ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان Mm.
إنه لكم عدو مبين Mhm.
وأن اعبدوني نعم.
هذا صراط مستقيم mustaqim jazakumullahu khaira Allah madaukakin sarki zai tambaya ya ce shin dan adam ban maka abin nan gargadi bane da jan hankali alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim wallahi jama'a wallahi wannan rayuwar fa da muke ciki duk abin da kaga muna yi din nan in dai baya cikin bautar Allah wallahi ribar kafa ne ba shi Allah ya turo mu ba Allah bai turo mu yin aikin gwamnati ba Allah bai turo mu sana'o'i da kasuwanci ba Allah bai turo mu saye da sayarwa ba bai turo mu work da ayyuka da job ba ba wannan Allah ya turo mu ba duk waɗannan muna yin su ne don su samar mana da hanyar bautar Allah su samar mana da sauƙi wajen yadda za mu bauta wa Allah to bai kamata bunsurin tsafi ya kashe ragon layya ba ina ma'anar wannan bai kamata waɗannan al'amuran da muka sa a gaba na duniya su hana mu haƙiƙanin firamare a samin da Allah ya turo mu duniya ba shine bauta masa sawu da kafa ba tare da hada shi da kowa ba karatun qur'ani sallolin nafilfili biyayya ba'a yin aikin alheri zikirori zama ai sulhun jama'a idan sun rikice harkokin shiga da fitar ci gaban addini da al'umma wallahi su ne manya-manyan ayyukan da Allah ya turo mu da ni da nake magana da kai da kake sauraro na ba mu da aikin da ya wuce wannan malamai suna ba da misali suka ce misalinmu a duniya kamar mutum ne ya zo kofar gida sai ya aiki yaro wannan gidan ya ce kai yaro higa gidan nan ka karɓo min cokali yaro sai ya higa karɓo cokali da ya je sai aka haɗa shi da minti ko aka ba shi biyar aka ce ya sai minti shin dan Allah da ya dawo gurinka cokali za ka tambaye shi wanda ka aike shi ko kuma mintin da aka ba shi cokalin da ka aike shi za ka tambaya haka ne mintin da aka bashi shi ka aika shi ya karɓo ko kwa cokali cokali ka aika shi karɓa don haka ba ruwanka da me da mintin da ya samu ko biyar ɗin mintin da aka bashi haka ne ko ba haka ba wallahi jama'a wallahi jama'a wannan shine kwatankwacin misalin rayuwar mu a nan duniya mun zo bauta ne shine kamar an aiko mu gida su karɓar cokali shine zuwan mu duniya mu zo mu bauta wa Allah da muka zo sai Allah ya ba mu gidan da za mu zauna sai ya ba mu motocin shiga sai ya ba mu mata ya ba mu ‘ya'ya ya ba mu jari muka yi karatu muka samu aiki muna da sana'o'i muna gudanar da harkokin kasuwa muna saye muna sayarwa wannan shine kwatankwacin mintin da yaron nan ya samu a lokacin da aka aike shi karɓar cokali mu kuma bautar da muke yi shine cokalin da aka aiko mu karba na fata kuna fahimtar misalin to shikenan duk sai muka tattara lahira shin da muka je lahira Allah zai tambaye mu bautar da muka yi masa ne ko zai tambaye mu motocin da muka samu da gidajen da muka samu zai tambaye mu bauta ne ba ruwan Allah da duk abin da muka samu da a dalilin turo mu bauta a a ribar kafa ne yadda yaron can ya sami minci a wajen aikan cokali kaga ribar kafa ne wajen aikan ko to haka kai ma duk abin da ka samu a wannan duniyar banda bautar Allah ribar kafa ne asalin abin da aka aiko ka shine ka bauta wa Allah ka mutu kana musulmi wannan shine babban abin da aka turo ka da haka idan ka je Allah ba ruwansa da abin da ka samu shi yasa da ya tashi sai ke cewa wato mutane su bauta min sawu da kafa ba ruwana da su ba ruwana da abin da suka samu na arziki kuma ba zan tambaye su arziki ba yace wa ma khalaqatul jinna wal wa insa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Mhm.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Mm.
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halicci yan adam da aljanu ba ka duba da Allah ya tayi sai fara ambatan aljanu kafin ya ambaci mutane shin meye hikimar da Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna bai fara cewa wa ma khalaqatul insa ba sai aka ce asali dangane da abin da ya shafi kangara da fanɗarewa 'yan adam sun abin nan aljanu sun fi taurin kai da kangarewa Allah sama da ɗan adam wannan yasa da Allah ya tahi faɗin bautar sai ya fara da su kafin ma kafin mutane ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai dan su bauta mu to wataƙila zaka ce to Allah ya zami da neman abinci ya zami da neman arziki ya zami da neman kuɗi ya zami wajen aiki sai Allah ya ce ma uridu minhum min rizqi bana buƙatar arzikinka in ka samu arziki a nan duniya ribar kafa ka ne ka samu amma ba hi na turo ka ka nema min ba kuma ba hi zan tambaye ka a lahira ba ina fata an fahimta wa ma uridu an yut'imu kuma bana buƙatar ka kawo min buhunhunan shinkafa da siga da karton din taliya da makaroni bana buƙatar wannan inna allaha huwar razzaqu allah shine mai azurta bayi dhul quwwati ma'abocin karfi almatinu kuma wanda yake karfinsa zartacce mai zartuwa ga mutane ina fata kun fahimci magana saboda haka anan kenan ya nuna mana babban abin da Allah ya turo mu shine mu bauta masa duk abin da zai sha makance tsakaninmu da bautan nan kar mu yadda mai katabus ko kuma mai karaskiya da wannan abu kada ka yadda wannan abin ya zo ya tsugunna maka a gaba ya hana ka isa zuwa ga bautar Allah daga lokacin da dan adam ya yadda da wannan to ya zama gauraka ya zama shashasha lalle ilalla ya dugunzume a cikin tunani da nazari duk lokacin da rayuwar duniya ta sha gaban mutum dangane da ibada da bauta da abin da ya dace ya yi wallahi wallahi dan adam ya shiga rudani kuma sai ranar da Allah ya kubutar da shi in ku har ya kuskura ya je lahira da wannan rudanin to lamarin kuma ya tsinke masa kaya ya tsinke masa a inda babu kaba daurewa an gane magana da kyau ko da haka yace hadha yawmul fasli yau ne ranar bambancewa tsakanin zare da abawa yau ne ranar bayyana wanda suka yi nasara da wanda suka faɗi yau ne ranar waɗanda suka yi winin da wanda aka yi winin ɗinsu wannan ita ce rana hada yawmul fasli Allah ya ce jama'anakum mun tattara ku wal awwalina da ku da na farko can wanda ba kuma san da su ba sun shuɗe ma kafin zuwan ku Allah ya ce din na tattara ku Allah sai ya ce fa in kana lakum kaidu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa in kana lakum kaidu idan kuna da wani makirci da za ku yi a yau ko wata zilliya da dabara da za ku yi a yau don ku kubuta daga azabar da na tattalawa wanda suka kangare mu fakidu bismillah ina sauraron ku ku yi dabara da za ku yi ku yi kaidin da za ku yi ku yi hikimar da za ku yi ku kubucewa azaba ya Allah ka sa ba mu za a gaya wannan maganar ba Allah ka sa ba mu za a yi wa irin wannan furucin ba fa in kana lakum kaidun in kuna da wani kaidi da wani tattali da kuka yi na kaucewa tanadina da tattalina fakiduni bismillah ku yi wannan tanadin mu gani ku yi dabarar taku mu gani la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu daga azaba Allah ka tsare mu daga narko Allah ka tsare mu da miyagun maganganu wanda suke tabbatar da waɗanda ake gaya waɗannan maganganun ba za su samu rahama ba Allah ka tsare yasa ya ce qul innal awwalina wal akhirina innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allah ya ce qul ka ce musu innal awwalina wallahi waɗancan na farko wal'akhirina da waɗannan na ƙarshe na yanzu da ake musu magana la majmu'una wallahi tallahi ababen tattarawa ne Allah ya ce sai na tara kowa wallahi wallahi karka ga wai muna da yawa wai China tana da miliyan ɗari kaza India tana da miliyan ɗari kaza Najeriya tana da kaza waye yana da kaza yanzu waɗanda suke rayuwa a duniya jama'a waɗanda suke rayuwa a duniya kusan jama'a biliyan tara ko biliyan ɗari tara suke rayuwa a duniyan nan biliyan mutum biliyan ɗari tara mutum biliyan ɗari tara suke rayuwa a doron ƙasa a yanzu kuma kullum Allah kashewa yake ana tafiya lahira yanzu da Allah in tambaye ku idan aka ce wanda suke rayuwa yanzu a doron ƙasa population na duniya ya kai kusan mutum biliyan 900 me kake tunani zamanin tun daga zamanin annabi adam zamanin annabi musa annabi isa annabi nuhu annabi suleiman duka abuta wannan zamani gaba ɗaya a gangaro zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a gama da zamaninsa a gangaro zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin tabi'ut tabi'ina haka mutuwa ake ta yi Allah yana kwantar da mutane yana dunne su amma tare da haka yanzu wanda suke rayuwa a doron ƙasa sama da miliyan mutum biliyan 900 me kake tsammani Allah ya kiyaye saboda haka wallahi karka yaudar kanka bawan Allah ka tsaya kawai ka bauta wa Allah duk abin da zai sha gabanka da ubangiji ka wanci kalar da wannan abin ba abokin hulɗar ka bane ba abokin hulɗar ka bane duk abin da zai sha makance tsakaninka da bauta wa Allah wallahi ba abokin hulɗar ka bane ka yi karatu ka san karatu ka binciki dokokin Allah a kanka yi kokari ka iya sallah bawan Allah ya zama duk lokacin da ka zo ka tsaya a san cewa wanda ya san sallah ne yake sallah yi kokari ka san dokokin Allah yi ƙoƙari ka san yadda ake wankan janaba yi ƙoƙari ka san yadda ake zikirori da irin nau'ukansu lokacin da ake furta su yi ƙoƙari ka hau layi mai kyau in kai ɗan kasuwa ne iya kasuwancinka tambayi malamai meye ya halatta meye ya haramta kar ka kuskura wallahi tallahi santsin riba da riba ya ɗebi ƙafarka ka dinga saɓawa Allah ba kai shirin tafiya lahira ba in kai ma'aikacin ofis ne tambayi malamai meye dokokin zuwa ofis menene Allah ya halatta me ya haramta duk abin da kake a rayuwar nan wallahi ka tsaya ka bincika meye Allah ya tsara meye kuma Allah ya hana kuma ka bi wannan da ya tsara ka kauce wanda ya hana idan kai haka wallahi ka yi wa kanka hikima da dabara amma duk mutumin da ya sake yana rayuwa irin ta arna rayuwa irin ta wanda ba su da addini rayuwa irin ta wanda ba su da doka rayuwa irin ta wanda ba su san ciwon kansu ba ba su da tsammanin zuwa makoma yana random rayuwa kawai yadda ya ga dama yake je inda duk ya ga dama yake jefa kafarsa inda duk ya ga dama yake wurga hannunsa furucin da duk ya fito bakinsa furta shi yake mu'amala kowace iri aiwatar da ita yake babu abin da ya dame shi da wanda ya halatta da wanda ya haramta wallahi zai yi nadama ranar da mala'iku suka duro mishi Allah wallahi sai yayi nadama ranar da mala'iku suka duro amma idan Allah ya taimaki bawa ya zama ya tsara rayuwarsa akan irin wannan tunanukan da irin wannan hangen to wannan shine wanda zai je lahira mala'iku suna masa barka barka Allah ya sa muna daga ciki da haka yace wala yu'dhanu lahum ba za a ba su izini ba fa ya'tadiruna balle su kawo wani uzuri su ce ya Allah ga uzurin da yasa muka yi kaza ko muka aikata kaza muka aikata kaza a wani guri Allah ya ce اليوم نكتم على أفواههم اليوم نكتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون الله مدعوك كن سركيتي اليوم اليوم نكتم على أفواههم أيوم نظام لفي باكونس bakinka da yake surutun nan bakinkan nan da ya iya musu in an zo tattaunawa bakinkan nan da ya iya ashar da zage-zage bakinkan nan da yake ƙulla sharri wa mutane bakinkan nan da yake faɗin maganganun da sun saba wa dokokin Allah bakinkan nan dai da yake cin haram wanda yake shan haram wanda yake faɗin miyagun kalmomin da suke fitar da shi daga tsarin addini Allah ya ce gobe kiyama za mu sa kwado da linzami na rantse da Allah Allah zai rufe bakin fam ba zai magana ba al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim abinda za su yi magana sune hannaye wa tashhadu arjuluhum sannan kafafunsu su ba da shaidar abin da ya faru kafafunsu ba da shaida ya kanu ya amalu da abin da suka kasance suna aikatawa shi yasa idan kafafu da hannaye har fata fa sai ta yi magana fatar jikinka za ta yi magana ta ba da shaida akan abin da ka aikata ai dai fatar ka kullum tana damfara da kai to har mutane za su tambaya za su tambayi fatu su ce musu وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا na'am قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة mm.
وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون na'am وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم mm.
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون نعم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين مم.
فإن يصبروا فالنار مثوى لهم أعوذ بالله.
وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين Allah ya sauwaƙe Allah ya yi Allah ya kiyaye mu daga azabar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalu li juludihim za su ce wa fatun jikinsu lima shahidtum alaina dan me za ku dinga ba da shaida akan mu ku bar mu mu yi magana ba ku bar mu mu mu faɗi me ya faru da mu fata za ta dinga ba da shaida akan aikin banza da kai wallahi wannan fatar da kullun za ka yi wanka ka shafe ta da mai sumul wannan fatar da idan kuraje suka fito za ka je ka gidan magani kana neman magani ruwa a jallo wannan fatar da kake saya mata lotion kana da kala kalan mai don shafe ta wallahi gobe kiyama sai ka yi nadamar yadda ka yi mata hidima matukar ba kai wa Allah aiki ba wallahi sai ka yi nadamar yi wa wannan fatar hidima Allah ya ce wa qalu li juludihim za su ce wa fatin jikinsu lima shahidtum alaina dan me za ku ba da shaida akan mu Ƙalu sai fatarka kana tsaye kana jin ta tana magana sai ta ce an taƙana Allahu alladhi an taƙa kullu shay'i Allahn da yake ba wa kowa damar yin magana shi ya ba mu izini ya ce mu bashi amsa za ka hana mu mai aikin Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fata za ta ce wa bawa wallahi Allahn da ya baka damar kai magana mu ma yaushe ba mu damar magana in kuma za ka hana mu aikin da Allah ya saka mu to bismillah wane mutum wato wallahi dan adam ba wallahi tallahi mai wayo cikin yan adam mai wayo cikin mutane mai wayo cikin al'ummar musulmi shine wanda ya tsaita rayuwarsa akan dokokin Allah wallahi wallahi bawa ba shi da zaman lafiya da ubangiji idan ba ya bi shi ba bahaushe yake cewa wai faɗan da ya fi ƙarfinka sai ka mai da shi wasa ma'ana tun da ka tabbata Allah ya fi ƙarfinka tun da ka tabbata lalle tafiya lahira akwai ta shata ya ce wai ranar tafiya lahira a rannan babu zaman duniya ko ma'ana wannan tafiya ka tabbatar akwai ta hisabi ka yarda akwai shi duk abin da za a yi na abin da ya shafi hisabi babu makawa sai an yi shi to wallahi babban zaman lafiyarka babban kwanciyar hankalinka babban tunaninka mai ƙarfi ingantacce shine ka yi haƙuri ka ba Allah gobe iyama ka samu rahama na rantse da Allah ba wata dabara ba wata wayo ba wata hikima ba wata zilliya ba wata ƙofa da ɗan adam zai samu makukuta wallahi idan ba Allah ya bi ba saboda haka yi kokari ka gyara addininka ka gyara mu'amalarka ka gyara zamantakewarka ka gyara harkokinka abinda kake na haram ka yi kokari ka yi wa kanka birki ka ji mutum yana saba wa Allah jama'a amma yana turowa takarda cewa wai malam a taya mu addu'a zina nake yi malam amma na kasa bari kar ka bari mana wallahi kar ka bari ai kai ka san ba daidai bane balil insanu ala nafsihi basira walau alqama azira ɗan adam idan yana daidai ya san yana daidai in baya daidai ya san ba daidai yake yi ba ma'ana tun da har ka yadda cewa abin da kake ba daidai ba ne to don me yasa za ka ainihin wato dage ka cire akan wannan abin da kake aikatawa ba daidai ba ne allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu wani ya yi mana ƙididdiga na adadin mutanen da suke rayuwa a wannan duniyar ya ce musulmai muna da miliyan ɗaya ko biliyan ɗaya ne da miliyan tara biliyon a biliyon ɗaya da miliyan ɗari tara muke da su al'ummar musulmi wanda suke rayuwa a duniya jama'a mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara su ne suke rayuwa a wannan doron ƙasar kiristoci mutum biliyan biyu da miliyan ɗari uku su ne suke rayuwa a wannan doron ƙasa hindu mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗaya ko da miliyan ɗari da miliyan ɗari su suke ainihin wato rayuwa sannan sai sauran waɗanda ba su da addini fala saddaka wala salla walakin kazzaba wata walla su kuma mutum nawa mutum biliyan ɗaya su ma da mutum miliyan ɗari su ne suke rayuwa to yanzu don allah jama'a wannan adadin mutanen allah sai ya saurari kowa kuma sai ya yi wa kowa hisabi wallahi babu wanda zai saura ba wanda zai saura ba wanda allah zai bari yanzu kaga idan ka ɗebo tun daga kan waɗanda suke addini da ba Allah na Allah ba shine Christianity zuwa ƙasa sai kaga mu musulman ba masu yawa bane in an kwatanta mu da su to dama ka'idar Allah kullun yazo zaka je yana yaban kalilan yana kuma la'antar kafira an gane magana da kyau ko kalilan ma tu'minuna kalilan ma tadhakkaruna kalilan ma yashkuru haka zaka dinga ji kaɗan ne suke godewa Allah wa qalilun min ibadiyash shakur ko kaɗan ne mutanen kirki kaɗan ne mutanen arziki sai ka ji cewa waɗanda suke na banza ɗin su ne masu yawa to in ka kalli wannan ƙididdigar za ka ga cewa arna masu cin wutar jahannama su ne suka fi yawa kuma wallahi barin faɗa muku kaga wannan lissafin wallahi in ba sa'a ba haka zai ci gaba da tafiya har kiyama ta tashi ba za su gyara ba za su yi imani ba ke sa kai tun da Allah ya azurta ka da imanin ya azurta ka da bin Allah ya azurta ka da musuluncin daure cije kar ku manta yanzu a cikin waɗannan adadin musulman fa a cikinsu akwai 'yan shi'a ko a cikinsu akwai 'yan ɗariƙu waɗanda Allah ne kaɗai ya san wannan irin tankaɗe da rereya za a yi a cikinsu a tsame wanda ba addini suke yi na gaskiya ba to haka idan ka shigo cikin ahalus sunna ɗin ma akwai ahalus sunna akwai ahalus suna an gane magana da kyau ko ahalus sunna da ahalus suna ma'ana sunan ahalus sunna ne kawai amma asali ba ahalus sunna bane na gaskiya ba mabiya manzan Allah bane na gaskiya da hakika to a tace a cikin yan shi'a a tace a cikin yan dariku a tace a cikin ahalus sunna kai kana jin mutum nawa ne za su shiga aljanna Allah ya sa muna ciki kawai domin billahi la ilaha illa huwa idan aka tahi kiyama idan kowa ya shiga aljanna kai baka shiga ba an yi zero fa jama'a zero billahi lazi zero amma idan kai ka shiga in kowa bai shiga ba yaya wallahi daidai ne wallahi ni dai in shiga tabbas kuma ku dage ku shigo wannan shine gaskiyar magana a rabbi gifirli wal walidayya annabi nuhu da ya tahi neman gafara wa ya fara da shi kansa ya fara babansa ma da mamansa ya tsallake su ya ce sai ka fara da ni sannan sai ubana da uwata ai malamai suka ce a bagen tafiya gurin Allah kar ka yadda wani ya sha gaban ka wallahi a bagen neman rahama kar ka yadda wani a nan duniya kai wa kowa alfarma an zo gurin zama ka ce a to ni na haƙura zauna an gane magana da kyau kun zo kuna layin karɓa ka ce a to wani na ma alfarma kai shiga in ya so na zo daga baya duk wannan a duniya a yi amma wallahi kiyama ina gaba kana bi na a baya billahi lillahi na rantsi da Allah sai na shiga wallahi kafin ka shigo an gane magana da kyau ko yawwa ko da dai wani ya ce ko zan yi shigar karshe dai malam ku shiga din zamu biyo ku a baya an gane magana da kyau ko a fannin rahama da gafara da aljanna ba a yi wa wani tawazu'u jama'a wallahi tallahi ku duba duk yadda manzon Allah yake son al'ummar shi da yadda yake su da mu da muke kaunar al'ummar musulmi da manzan Allah wa ya fi wannan kaunar al'ummar musulmi dan Allah wa zai fara higa aljanna idan kiyama ta tashi me yasa ba zai ce al'umma ta fara higa ba saboda duk kaunar da yake musu to a wannan fagen yanzu shine kan gaba sannan saura su biyo baya saboda haka a fannin neman lahira ka yi gaba ka yi gaba wani ya biyo ka a baya amma ka ce wai za ka yi tawazu'u to lalle ku za ka tsinci kanka akan kwana billahi lazi Allah ya kiyaye saboda haka yake cewa fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi an dhanbihi insun wala jan ay kad kana mas'alatun thumma khutima ala afwahihim kamar yadda muka ainihin wato karanta li annahu a'lamu bidhalika minhum walakin yaqulu lima alimtum kaza wa kaza amiltum kaza wa kaza dan me kuka aikata kaza kaza hadha qaulun thani wannan magana ta bi wakila wasu suka ce la yusalu al malaikatu anil mujrimina bal yuqrafuna bisimahum ba za a tambayi mala'iku dan gane da mujrimai ba za a gane su da alamunsu wa hadha qaulun thali wannan magana ta uku wa ka anna hadha ba'da ma yu'maru bihim ila an-nar wannan zai faru ne bayan an yi umarni da su zuwa wuta fa zalikal waqtu la yusaluna an dunubihim ba za a tambaye su dangane da zunubin su ba a wannan lokaci bal yuqaduna ilaiha wa yulqawna fiha za a yi musu jagora a danna su a cikin wuta kamar yadda yake cewa yuraful mujrimuna bisimahum za a gane mujrimai da ainihin wato alamomin su ai bi alamatin tazharu alaihim wa qala al-hasan al-imam al-hasan al-basri wa qatada da malan qatada suka ce ya'rifunahum bi biswadil wujuhi ko bi iswadil wujuhi a za a gane su da ainihin wato a faƙaƙen fuska wa zurqatul uyun da kuma zazzarewar idanu da jajayen idanu wa hadha kama yu'rafu almu'minuna bil gharrati wat tahdil min athar alwudu wanda kuma su mu'mine za a gane su ainihin wato da ainihin wato a harken fararen kafafunsu da hannayensu Allah ya ce fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam su kafirai za a damƙe su da gasun da suke ainihin wato gaban gohinsu kasan a cikin gashi ba wanda idan an ja ɗan adam ya fi jin zafi irin gashin gaban goshi haka ne ana jansa za ka ji har tsakiyar kwanyarka har tafin sawunka sai ka ji bala'in zafi Allah ya ce to daga nan za mu danki kafirai sannan mu haɗa da kafafunsu sai mu ɗaure su da gashin kawunansu na maƙyangyamarsu na goginsu shine fa yuqadu bin nawasi wal aqdam ai tajma'u zabaniyatu nasiyatahu ma'a qadami qadamaihi wato zabaniya za su damke shi su kama gashin gohinsa su hada da ainihin wato kafafunsa wa yulqauna fin nari za a wullahi a cikin wuta kazalika haka nan za a wullahi Allah sai ya ce hadhihi jahannamu allati yukadzibu biha almujrimuna wannan ita ce wutar jahannama wanda mutanen banza suke ainihin wato menene suke ainihin karyata ta ya tsofuna bainaha wa baina wa baina hamimin an suna ainihin wato zagayawa a cikinta da kuma ainihin wato tsakaninta da tsakanin tafashashen ruwa wanda yake mai zafi ai taratan yu'azzabuna fil jahim wani lokaci a ɗanɗana musu azabar wuta wa taratan yusqawna min min alhamimi wani lokaci kuma a basu ruwa mai tafashashe su sha wa huwa sharabul ladhi huwa kan nuhasil mudabi yuqatti'u al-am'a'a wal ash'a wal ahsha'a وهذا كقوله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون معنى دي za a ba su ruwa tafashashe su sha bayan sun sha kuma a ɗanɗana musu azaba haka za su dinga kaiwa da komowa tsakanin azabar wutar jahannama da kuma shan tafashashen ainihin wato ruwa da Allah maɗaukakin sarki ce wa baina hamimin an ai an ɗin nan bi ma'ana harrun abin da yake ruwa mai zafi kad balagal gayata fil harara irin ruwan da ya kai makura wajen ainihin wato zafi la yustata'u min shiddati zalika ba za su iya jurewa da daurewa su sha wannan ruwa ba saboda ainihin wato zafinsa da tafasarsa da bala'in da ke cikinsa an gane magana da kyau ko shine ya tsofuna bainaha wa baina hamimin an Allah ya ce hadhihi jahannamu allati yukazzibu bihal mujrimun Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban daga da wannan ni'imomi ne na ubangijinku kuke karyatawa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wannan muka yi tuncide ko karancin ilimi ko bincike Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh